أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta EKS Sunna TV ko Sunna TV EKS wato Islam Alkitabu was Sunna. Muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci sannan muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falararsa ya ba mu haɗuwa da ku a wannan karo wato cikin darasinmu na haɗa nasoshi wannan shi ne darasinmu na shidda wanda za mu gabatar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To kamar yadda muka sani kuma na sha nanatawa akwai ƙa'idodi guda takwas da baitutuka waɗanda mun faɗe su a darasi na ina ganin cikin darasi na uku da na hudu da na biyar ko ina ganin ma darasi na farko kenan ba za mu sake maimaita su ba a kowane lokaci saboda buƙatar mu amfanu da lokaci waɗanda ƙa'idodi ne guda takwas malamai suka ɗora kafin a ce magana ta ci karo da wata kenan mutum zai iya koma cikin waɗannan darussa da suka gabata ya saurari waɗannan ƙa'idodin illa dai abin da za mu ci gaba da shi shine cewa duk mas'alar da muka cin mata za mu yi ƙoƙari mu ga mun danganta ta zuwa ga ilimin da ta fito a cikin iskalin ko matsalar daga wani ilimi ne ta samo asali kuma daga wace ƙa'ida ne wannan shine abin da za mu ci gaba da shi sannan kuma dama na sha maimaita ma 'yan uwa cewa za mu yi amfani da littafi guda biyu wato littafi na farko na Sheikh Al-Allama Muhammad Al-Amin Shankiti Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab da kuma littafi na biyu As'ilatul Qur'an Al-Karim wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi sai mu jiranto ayoyi kidan ba na bi littattafan bane ko wani littafi a'a idan na ga wannan ya kawo wannan aya wannan bai kawo wannan ba to sai in kawo wato ma'ana zan bijeri ne na alkur'ani sannan wani lokaci kuma zan kawo matsalolin da basu zo a cikin littattafan ba saboda buƙatar haka wato amfani na ɗalibai a darasin mu da ya gabata na biyar wato mun tsaya ne akan wata mas'ala wadda na kawo fattakun narar lati wa quduha nasu wal hijara shi malam mai daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab ya kawo wannan mas'ala da kuma malami mai as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha to sai dai na ƙara akan wata mas'ala da basu kawo ba shine qadiyya ta yima wato aljannu azaba da shiga su aljanna wanda su basu kawo shi ba sannan kuma da kuma cewa su duwatsu za a yi musu azaba ne ko ba za a yi musu azaba ba muka kawo cewa da aka ce wal hijara waɗansu malamai sun ce saboda an bauta ma duwatsun muka ce a'a saboda bauta musu da aka yi ba abu bane waɗanda su suna da taklifi a kan shi da haka zance mafi inganci za a kai su ne don saboda su zamanto makamashi na azabtar da su ma'ana su ba azaba ce za a yi musu ba kenan Allah yana da ikon da zai sa wutar ba za ta zamanto azaba gare su ba kamar yadda wuta muka ce ta zamanto sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim kenan kuma tana iya zamantowa wato ba azaba ce gare su ba tunda su ba a umurce su da ibada ba mun kawo ayoyi da bayani ya gabata akan wannan matsala ta ƙarshe wadda zan kawo wadda ba su kawo ta ba a ƙarƙashin wannan aya shine sai Allah yana nuna cewa makamashin wutar jahannama duwatsu ne alhali kuma a hankali muna ganin cewa ƙarfe ya fi dutse ƙarfi to ya aka yi haka ina fata an fahimci ni kuma azaba irin ta Allah babu irin ta fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad to sai malamai suka ce a'a wato kasancewar dutse makamashin wuta ya fi ƙarfi da ya kasance ƙarfe ne domin ƙarfe narkewa yake yi duk da yake Allah yana da iko akan komai ma'ana kenan ko dutse Allah ya kai ko ƙarfe ya kai duka ɗaya ne shi ya san yadda zai azabtar da bayi inna Allah ala kulli shay'in qadir to amma me yasa ko a nan duniya dutse ya fi ƙarfe ƙarfi ta fuskar kasancewarsa makamashi yanzu mu duba idan aka ɗauki da ƙarfe ake bugu a fasa dutse so amma idan dutse ya yi ƙarfi da yawa dole sai an yi nakiya ita ce za ta iya fasa shi nakiya kuma wuta ce sannan kuma idan muka duba kamar volcan wannan aman wuta wanda dutse yake yi ya narkar da shi ai wuta ce take narkar da dutse ƙarfe ba zai iya narkar da shi ba sai dai ya buge shi ya ɓare shi to shi yasa kamanta wato kasancewar dutse makamashin wuta ya fi da ya zamanto ƙarfe ne shi yasa za ku ga in an kamanta abu da ƙarfi sai a ce ƙarfe ne misali amma da Allah subhanahu wata'ala ya tashi siffanta zukatan bani Isra'ila sai siffanta su da dutsi wato bai siffanta su da ƙarfe ba kaga Allah subhanahu wata'ala ce thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zukatan ku sun bushe sai Allah kamanta su da kal hijara kamar duwatsu aw ashaddu qaswa ko kuma sun fi dutsi wato abin nan kenan waɗansu zukatan suna kamar dutse waɗansu zukatan sun fi dutse domin ba shakka ce Allah yake yi ba domin zukatan mutane sun bambanta wajen kekeshewa da kuma imani wani yafi wani imani wani yafi wani kafirci wal iyadu billah shi yasa alqur'ani ma da Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da mun saukar da qur'ani akan dutse bai ce ala hadidin ba to don haka dai dutse yafi karfi sabanin Ahmad Shauki da ake ganin yayi balaga a cikin qasidarsa da yake cewa wato walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamala al'azaba da an halicci zukata daga hadid du wato karfe da ba su dauki wato azaba ba kamar irin yadda wato suke daukar azaba zuciyar take daukar azaba to kaga ya kamanta zuciya ta karfe ba ta dauki azaba ba irin yadda zuciyar shi take daukar azaba tare da an yi ta da wato tsoka mubalaga ce yayi to amma dai kasancewar ta wato da an yi ta da dutsi da ta fi ƙarfi wannan shine zance mafi inganci shi yasa alkur'ani yake zancen makamashin wutar jahannama shine wato dutsi ba ƙarfi ba to abu na ƙarshe a ƙarƙashin wannan kalima ta wato dutsi cewa kuma ƙarfe bai hana ya zamanto yana daga cikin makamashin da za a yi azaba da shi a ranar tashin alkiyama domin ya ce walahum maqami'u min hadid su kafirai suna da maqami' maƙami wato kulaki ko sanduna ko abin da za a bugun su da shi guduma ko gogara wadda take ko kokara ko gora ta abin nan wato ta hadid karfe kenan kuma sai zamanto a'a shi karfen wajen makamin da za a buga su da shi shi karfen yafi amma kuma wajen makamashi dutsi yafi don wani ya fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi za mu je a mas'alar mu ta gaba matsalar mu ta gaba ayoyin da suke jere suna nan ne wato a abin nan aya ce wato ta gaba cikin daf'o'i hamil ittirabi an ayatul kitab domin aya ta 29 an gane ko ita ce za ta zamanto daidai da jeri malam yake cewa qauluhu ta'ala fatar Allah huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa gaba daya thumma stawa ila sama' sannan Allah ya nufaci sama domin istawa ala ya daidaita akan abu kaza istawa ila ya nufaci abu kaza kenan sai zamanto idan yayi ta'addi da wani harafi ma'anar shi za ta canza sabanin wasu fi'ilai ko da sun yi ta'addi da wani harafi duka ma'anar su za ta iya zama daya wannan magana ce mai tsawo ba za mu iya tsayawa ba malaman lugha sun san da wannan malam yake cewa hadhihi al-ayatu wannan aya tadullu tana nuna anna khalqal ardi halittar ƙasa qabla khalqi sama ta gabaci halittar sama bi dalili lafzati thumma domin Allah ya ce thumma allati hiya litartib wadda take nuna an jeranta abubuwa walin fisal kuma an rarrabe tsakankanin su kina akwai rabuwa tsakankanin su sai da wannan yazo bayan shi da tazara sannan wannan yazo ba kai tsaye ba wa kadhalika ayatu hamim as-sajada kuma aya ta hamim as-sajada tana nuna wannan tadullu ala تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء تنا نون إتكو واتو حلبت قسا تاغبا حلبت السماء لأنه قال فيها دمي ألا ياتي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين shin za ku kafirci da wanda ya halicci ƙasa fi yaumai ne a cikin kwana biyu can gaba sai Allah ce sun mastawa ila sama'i sannan ya nufaci halittar sama kenan wahiya dukhanun a asalinta tana matsayin wato dukhan shine wato hayaki to kaga wannan akwai iskali wannan ta nuna abin nan ma anna ayatun nazi'at tare da kuma anna ayata annazi'at wato wadda ta zo cikin suratul nazi'ati ta dullu ala anna dahwal ardi cewa shimfiɗa ƙasa ba'da khalqis sama ya zo ne bayan halittar sama li'annahu qala fiha domin Allah ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama shin ku ne kuka fi tsananin ah, halitta halitta ku ta fi tsananin karfi amis sama uku ku ta sama banaha wadda Allah ya halicce ta sai ce wal arda ba'da zalika dahaha ita ko ƙasa bayan haka Allah ya shimfiɗa ta kenan idan muka duba an gane ko aya ta cikin suratul baqara ta nuna an halicci ƙasa sannan aka halicci sama haka aya ta cikin suratul fussilat ta nuna an halicci ƙasa sannan aka halicci sama ina ganin wannan shine abin da bayani sabanin eh, kilan bayanin da muka zo da shi daga farko kilan ko akwai iskali dan mu fahimta amma aya ta nazi'at ta nuna cewa an hal wato an shimfiɗa ƙasa bayan halittar sama to shine malam yake son yi mana bayanin wannan iskali yace ka sani cewa kamar riwaya da ga ayo da Ibnu Abbas shi da aka tambaye shi akan wannan an gane ko cewa an eh, i'lam awwalan annabna Abbas radiyallahu anhuma Ibnu Abbas eh, su'ila an al-jam'i baina ayati sajada an tambaye shi akan bayani kan aya ta as-sajada kinan suratu fussilat hamim as-sajada ake kiranta ba suratu sajada ba wa ayatin nazi'at da aya ta an-nazi'at menene ya za a yi a haɗa su domin fahimtar su tana da ishkali tana da rikitarwa fa'ajaba sai ibnu abbas ya bada amsa bi anna allaha ta'ala cewa allah subhanahu wa ta'ala khalaqal arda awwalan ya halicci ƙasa daga farko qabla sama'i kafin sama ghaira madhuwatin ba tare da ya shimfiɗa ƙasa ba ya halicce ta amma tana kamar kwai kamar yadda malamai suke cewa bai shimfiɗar da ita ba thumma stawa ila sama sai ya nufaci sammai ya halicce su fasawahunna sab'a sab'an sai ya daidaita su guda bakwai fi yawmaini a cikin kwana biyu thumma dahal arda ba'da zalik sannan ya shimfida ƙasa daga haka kenan halitta daban shimfida daban an halicci ƙasa ba a shimfida ta ba sannan sai aka je aka halicci sammai guda bakwai aka daidaita su sannan aka dawo aka an ka shimfida ƙasa babu matsala وجعل واتو أبن ثم وجعل فيها الرواسي والأنهار سنة الله يسنى الرواسي دواسو بس دورون كسا والأنهار دكما واتو قورموكو كما روا نا تيكونا وغير ذلك دواني ونن وانا أمسا تي ودا واتو ابن عباس يبايد أمسا أكانتا أنغاني كو كنا مالا ياي بيان تيوا فأصل خلق الأرض أصل هلتا كسا قبل السماء ياغبات هلتا السماء ودحوها an gane amma shimfiɗa ƙasa bijibaliha da duwar watsunta wa ashjariha da itace ko bishiyoyi wa nahwi zalik da abin da ya kama da wannan ba'da khalqi sama ya zo bayan halittar sama ne shi yasa ce wal arda ba'da zalika da haha an gane ko ƙasa bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗar da ita ina fatan an fahimci ni to wannan ɗaya ne daga cikin maganan da malamai suka kawo kuma akwai bayani mai yawa wanda yake so zai koma cikin littafin malam kuma ya kawo wata mas'ala ko ya ci gaba da cewa wa qad makaftu zamanan tawilan na zamna lokaci mai tsawo ufakkiru ina tunani kenan tadabburi fi halli hadha al-ishkal dan saboda in warware wannan matsala hatta hadani Allahu ilaihi sai da Allah ya shiryar da ni zata yaumin ta wani yini fa fahimtuhu min al-Qur'an al-azim sai ni fahimce shi daga al-Qur'ani mai girma kenan shi mallan ya kawo na Ibn Abbas kuma yana ganin akwai wata hanya wadda zai bi ya kawo abin nan abin nan yadda Allah ya fahimtar da shi kenan kaga wannan yana nuna ko mutum babban malami ne akwai mas'alar da za ta bashi wahala kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa mas'ala za ta bashi wahala ya binciki littattafai bai bai gane bai samu bayanin da ya kosar da shi ba ya yi sujada ga Allah ko ya raka'a biyu ya yi istighfari sai kaga Allah ya bude mishi kenan ilimi bai da wata mas'ala wanda za a ce akwai wanda ya san komai a'a wa fawqa kulli fawqa kulli dhi ilmin alim sannan kuma bai yiwa kace ka san komai wa ma utitum min ilmi illa qalila ana son ɗalibai su samu ladabin ilimi shi yasa wani sha'ir yace qul liman yad'i fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u kace ma wanda yake iddia in ilimi shi ya san komai ya kace da shi arafta shay'an ka san wani abu wa ghabat anka ashiya'u akwai abubuwa da dama waɗanda baka san su ba shi malam ya tafi cewa wa idahuhu abinda za kamar yadda za a yi a bayyana anna hadha al-ishkal marfu'un min wajhaini za a iya cire shi an gane ko an gane ko ta hanyar huskoki guda biyu kullum min hata dullu alaihi ayatun min alquran kowani kuma alqur'ani yana bayanin sa al'awwalu malam yace annal muradu bi khalqi ma fil ardi cewa Allah ya halicci abin da ke cikin ƙasa an gane ko qabla annal muradu bi khalqi ma fil ardi jami'an qabla khalqi samai al khalqu lughawi halitta ta luga alladhi huwa taqdir shine kaddarawa lal khalqu bil fi'li ba wai halitta ba gashi an gane shi kun san mun faɗa cewa akwai abin da suke kira alquwwatu wal fi'lu alquwa shine abu yana iya kasance alfi'lu shine abin da ya kasance yace allazi huwa ibrazun min al-adam ila al-wujud ba halitta ba irin wanda ake nufin an abu canda ya kasance babu shi sai aka kawo shi wal arabu su ko a cikin yaren larabci larabawa to sammi taqdira khalqan wani lokaci suna kiran abinda an ka kaddara halitta an gane ko kamar yadda malam yace ya zo a cikin shi'rul jahili na Zuhair ibn Abi Sulma wala anta tafri ma khalaqta kai tafri kana kaddara ma khalaqta wato kana cika abin da ka kaddara wa ba'dul qaumi sashen mutane yakhluqu yana kokarin kaddarawa thumma la yafri sannan bai cikawa bai tabbata suwa ina fata an fahimce ni kina yace to abin da ke nuna haka والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير abin da yake nuna abin da ake nufi da wannan halitta kaddarawa annahu ta'ala nassa ala zalika fi surati fussilat Allah ya bayyana wannan karara a cikin suratu fussilat lokacin da yace qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha sai ce wa qaddara fiha aqwataha sai ya kaddara kina ashe yana nufin ya kaddara shi ba wai ya yi shi ba gashi asalinsa yana nan ina fata an fahimce ni kinan wannan ɗaya ne daga cikin abin da ake nufi kinan da yace khalaqa lakum ma fil ardi jami'an a'a ya halicci ƙasa kuma ya halicci abin da ma'ana zai yi a cikinta ya kaddara shi sai ji ya halicci sama daga baya kuma sai abubuwan suka rinka zuwa ba tare da cewa ba an yi su alwajhu thani malam yace fuska ta biyu annahu lamma khalaqa al-ard lokacin da Allah ya halicci ƙasa ghaira madhuwa ba tare da ya shimfiɗa ta ba wa hiya aslu ma fiha ita ce asalin ku duk abin da zai fito tunda duk abin da zai fito in ba a yi foundation din ba ai ba zai yiwuwa ba gida in ba a yi mishi foundation ba ai ba zai yiwuwa ba to tunda an yi kasar kana kana kullu ma fiha ka annahu khuliqa bil fi'li yana yiwuwa kenan duk abin da za a halitta kamar an halicce shi ne li wujudi aslihi fi'lan domin an samu asalin sa in an samu uba ba mamaki ya'ya su zo baya wad dalilu min al qur'an dalili kuma daga cikin al qur'ani ala anna wujudal asli samun asli yumkinu bihi itlaqul khalqi ala al-far'i yana yiwuwa a ce ma an halicci sashen shi domin sashen zai biyo baya an gane ko in dai ga baz to kinan abin da zai biyo baya wato abu ne wanda ana ganin kinan kamar ya tabbata wa in lam yakun mawjudan bil fi'li ko da bai kasance ba misali kaga da Allah ya hal misalin da Allah ya faɗi ya halicci yan adam wa laqad khalaqnakum haqiqa mun halicce ku thumma sawwarnakum sannan kuma muka suranta ku sun maƙulna lil mala'ikati su li Adam sannan muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam. To kaga ba halakana kuma ana nufin Allah ya halicci duk ‘yan Adam ba ne. A'a Allah ya halicci annabi Adamu tunda an halicci annabi Adamu an halicce mu sun masawar nakum sannan muka suranta ku ba ana nufin an suranta mu cikin cikin mahaifanmu ba a'a tunda Allah ya kaddara abin zai kasance kuma ba wanda isa ya hana Allah ya suranta mu sai ya nuna kamar ya suranta mu thumma qulna lil malaikati isjudu li adam sannan mun kace mu mala'iku ku sujada ga annabi adam kenan saboda ku tabbas mun halicci annabi adam mun suranta shi halitta ku da suranta ku abu ne wanda yake tabbatacce kenan cewa an halicci abin da ke cikin ƙasa an halicci ƙasa da abin da ke cikin ta a'a tunda an halicci ƙasar halitta abin da ke cikinta bai gagar Allah kuma ba wanda isa ya hana ba za a samu cikas ba cikin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce wasu ɗansu daga cikin malamai kuma sun tafi cewa wal arda ba da zalika da haha, ai ma'a zalika, kenan ƙasa tare da haka ai bi ma'ana ma'a, an gane ko sai suka kafa hujja da aya utullin ba da zalika zanim, utullin mai ƙatun ciki ne kamar sifofin shi da suka zo a cikin suratul qalam ba da zalika ai ma'a zalika. tare da haka kinan sai ya zamanto wal arda ma'a zalika dahaha ita ko ƙasa tare da ya halice ta kinan kuma ya shimfiɗa ta kinan sai ya zamanto babu ma iskali kinan sai ya zamanto ma'a zalika tare da haka an yi halitta ƙasa kuma an shimfiɗa ta kinan babu wata matsala wanda ya halicci ƙasa shi ya shimfiɗa ta ba shi ke nuna cewa ba akwai alaƙa wanne ne ya gabace wani kinan ba a yi bayanin cewa ba ba'da zalika bayan halittar sama ne aka halicci ƙasa kenan ma'a zalika ita ƙasa tare da shi ya halicci sama kuma shi ne ya halicci ƙasa kuma shi shimfiɗa ta ina fata an fahimce ni wannan kuma ɗaya ne daga cikin abin da aka yi kawowa akwai kira'a shadda ta imamu mujahid ɗaya daga cikin tabi'in kibaru tabi'in wal arda ba'da zalika da haha ya karanta wal arda ma'a zalika da haha an gane ko malam yace kuma duk da haka waɗansu sun kawo jam wajuhul jam'i aujuhul jam'i da'ifa masu rauni ina fata an fahimce ni domin waɗannan suna nuna li annaha waɗannan huskokin suna nuna wato li annaha mabniyatun ala anna khalq anna khalq as-sama'i qabla al-ardi su sai suka nuna a fahimta su halittar sama ta gabaci halittar ƙasa wa huwa khilafu tahqiq wannan ya saba ma wato abin da yake tabbatacce a ilmanci waɗansu daga cikin su kenan minha anna thumma bi ma'anal wawu kenan da anka ce thumma bi ma'anal wawu kenan su sun ɗauki ita thumma duk inda anka ce thumma stawa ila sama'i kenan wastawa ila sama'i to an ce wastawa ila sama'i ita wawun la tufidu tartib ita wawun ba ta da matsala tana nuna cewa kawai hukuncin su ya zo an hada su amma yana yiwa wanda ya zo ƙarshe shine ya zo baya kamar yadda zaka gani cikin alkur'ani wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana dare yabituna li rabbihim sujjadan suna masu sujjada wa qiyaman kuma suna masu tsayuwa alhali ko sai an yi tsayuwa cikin sallah sannan ake yi sannan ake yin sujjada to su waɗansu sun tafi akan wannan sun kai ta'awilin sun mata koma wawan amma wannan da'ifun ne wa minha waɗansu daga ciki yace annaha littartibu dhikri waɗansu suka ce a'a ita summa dama galibi tana nuna wannan ya zo bayan wannan to amma akwai lokacin da take nuna cewa abin da ya zo na ƙarshe shine na farko kamar yadda ya zo a cikin suratu wato albalad misali Allah subhanahu wa ta'ala ce falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana minal ladhina amanu kaga Allah ce falaqta hamal aqaba me yasa bai kutsa ma aqaba ba sai ya fassara shi wa ma adraka mal aqaba me ake nuhi da aqaba tunda aqaba kalima ce a larabci an san ma'anarta amma a shar'ance tana yiwa tana buƙatar fassara sai Allah ce fakku raqaba shine fakku raqaba bantale wuya inji malaman zauri ma'ana yantar da bawa aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko ko ciyarwa a cikin yini wanda yake akwai yunwa an gane ko a ciyar da dhi masghaba wato ma'abuta yunwa kenan an gane ko yatiman za maqraba za a ciyar da yatiman miskini za makaraba makusanci ba dole ba sai makusanci amma ya kawo shi saboda ya fi haƙƙi au miskinan za mataraba ko miskini wanda yake na da tsananin talauci duk miskini ya cancanta a taimaka mishi balle wanda talaucinta ya tsanani thumma kana minal ladina amanu sannan ya kasance da gudun da suka yi imani to kaga thumma kana minal ladina amanu sai ya kasance daga cikin waɗanda suka yi imani a'a sai an yi imani sannan ake yin waɗannan ayyukan kenan summa sai ta zama to littartibu zikri kawai duk da yake wadansu malamai sun ce a ce summa kana min allazina amanu ya kasance kenan kanan nan ita ta fidda summa ma ta nuna ya kasance daga cikin masu imani ina fata an fahimci ne wasu sun tafi akan haka to duk dai inda aka je aka dawo shi malam ya ce wannan da'if ne zance mafi inganci ina fata an fahimce ni shine yana nuna cewa halittar ƙasa ta gabaci ta sama ba dan kuma shi yake nuna cewa ba abin nan don saboda halittar ƙasa ta fi sauƙi ne ga Allah a'a dukkan su babu wani abu wanda ya buwaye Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to wannan shi dai ne abin da halitta khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ya halitta abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya ma'ana ya kaddara shi kuma tabbatacce na kenan an kawo shi fi'ili madi dan yana nuna abin tabbat zai kasance ba wanda isa ya hana wannan abin ya kasance shi yasa ma zaka ga Qur'ani abubuwan da za su faru a kiyama a cikin Al-Qur'ani yana yawan kawo su da fi'ili madi yace wa nufikha fi suri an yi busa a cikin ƙaho kaga ko ba ai wannan busa ba a yanzu fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard wanda ke cikin sammai da kasai ya mutu ko ya so mi ya mutu da za a ce anan an gane ko haka wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha rana za ta yi haske al'ardu ƙasa za ta yi haske binuri rabbiha da hasken ubangijinta kaga duka ya ce ta yi ta yi an yi an yi mafi yawancin labarin alkiyama zai kawo shi da fi'ili madi alhali kuma bai zo ba saboda abin tabbatacce na kenan wannan uslubi ne na alqur'ani kuma uslubi ne a cikin yaren larabci akwai shi kada wani ya zo maka da wani iskali yayi kokarin wato batar da kai Allah subhanahu wata'ala iya ganar da mu har yanzu kuma a cikin ayari ta 29 akwai wata matsala wadda malam ya kawo ta qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala sun mastawa ila sama sai Allah ya nufaci halittar sama fasawahun na sab'a samawat sai Allah ya daidaitar da su sammai guda bakwai. A nan malam ya ce da huna ta'ala lafzuwar sama da ya zo wajen lafazi na as-sama'u kaga ɗaya jam'in shi as-samawat ko as-sama'at wasu laraba suna cewa haka. sai ce fasawa hunna shi ko hunna jam'i ne daga uku zuwa abin da ya sama domin homa yana nufin biyu namiji ko mace hum yana nufin namiji uku zuwa abin da ya sama hunna yana nufin mace abin da yake lafazi ne na mace ko da akwai macen ko ko sama'u tunda ba a cewa lafazi ne na mace hakikatan tunda babu sama mace babu namiji amma a cikin yaren larabci ita sama mace ce to kaga daga uku zuwa sama in kuma an ka ce hum idan akwai maza da mata wani lokaci ana cewa hum wa hunna ko ko a ce hum kawai a yi taglibi a rinjayar da janibin maza akan janibin mata sai ya ce fasawa hunna saba a samawat sai ya daidaitar da su sammai guda bakwai kenan nan kaga waradda alaihi damir amma damiri sai ya zo bi sigatil jam'i ya zamanto jam'i fi qaulihi fasawa hunna bai ce fasawaha ba to ya aka yi ya ce walil jam'i baina ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهاني malamai sun yi fassara guda biyu ina fata an fahimce ni zamu takaita bayani akan wannan yace annal murad bis sama jinsu hasadiq bis sab'i samawatin nan abinda ake nufi da as-sama as-sama al ce ta jinsi domin al kala kala ce akwai al wanda take shiga tana nuna abin ɗaya ne an gane ko kamar yanzu in nice ja ar-rajulu ina nufin akwai wani mutum wanda nake nufi amma akwai lokacin da al take nufin jama'a jinsin jama'a misali wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wal asr Allah yana rantsuwa da zamani ko lokacin sallar la'asar innal insana lafi khusr dan adam yana cikin hasara sai ce illa allazina amanu kaga nan al insana mutun daya amma sai ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani don a nuna ma al'in nan jama'a da yawa take nufi domin ba za a iya cire jama'a mai yawa ba cikin mutum guda to irin wannan al malam yace ita ce ake nufi kenan sun mastawa ila sama sannan ya daidaita zuwa ga sama an gane ko nan ana nufin sammai jinsin su ake nufi wannan al jinsiya ce an gane ko sannan shi yasa ce fasawahunna sab'a samawat athani na biyu malam yace waɗansu malamai sun ce annahu la khilafa baina ahli lisan al-arabi babu sabani ga wato ga masana ma'abuta yaren larabci ko larabawa masu ilmi ko kuma malaman da suka karanta larabci fi wuqu'i itlaqil mufrad ana iya akawo abu daya wa iradatul jam'i sai zamanto jam'i ake nufi wani lokaci za a iya kawo daya tare da jama'a ake nufi ko kuma abu mai yawa ake nufi ma'a ta'rifil mufrad wa tankirihi wa idafatihi ko da an kawo mishi alif wal lam an gane ko kenan ko da yazo da alif wal lam ko tankirihi ko ko yazo babu alif wal lam ka gani kuma misali mu kamar a ce rajulun amma mutane da dama ake nufi wa idafatihi ko ko zaman to an yi idafa a ce kitabullahi misali to dan haka za mu bada misali a kowane daga cikin su ko da misali ɗaya ɗaya ne domin akwai ayoyi masu yawa misali a cikin suratu wato ali imran Allah yake ce ma masu imani ha antum ula'i tuhibbunahum ya ku waɗannan masu imani kuna son kafirai wala yuhibbunakum su ku ba sa kaunarku wa tu'minuna bil kitabi kullih kun yi imani da littafi gaba ɗaya nan ba ana nufin littafi guda ba domin musulmi bai zama musulmi sai yayi imani da dukkan littattafan Allah kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kuma imani da su a'a shi alqur'ani zaka yi imani da shi gaba ɗaya amma da attaura da injila zaka yarda cewa littattafan Allah ne amma an canza wani sashi daga cikin su wanda kuma in alqur'ani ya gaskata wani abu sai ka gaskata alqur'ani dan alqur'ani ya gaskata shi idan alqur'ani ya karyata abin da ke cikinsu zai nuna maka cewa ba maganar Allah ba ce an canza domin maganar Allah ba ta warware maganar Allah sai dai in hukunci ne wanda aka shafe kenan hukuncin aikinsa ya ƙare idan kuma ba mu samu aya ba ko hadisi ingantacce wanda ya karyata sai mu kame bakinmu domin ba mu san shin wanda aka canza ba ne ko ko wanda ba a canza ba ne to almuhimmu dai wa tu'minuna bil kitabi kullihi kun yi imani littafi gaba ɗaya ai wa tu'minuna bil kutubi kulliha domin ba littafi guda ake nufi ba to inan nan al ta zo tana nuna cewa wato abin nan abu mai yawa ake nufi zaka gane shi sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur Allah ce wai walluna dubur za su ba da baya kenan kowane daga cikin su zai ba da baya ai wai walluna adbar ake nufi kamar inda Allah ce ulaika yujzauna al-ghurfa mutanen aljanna za a sakanka musu da al-ghurfa daki daya amma dakuna ake nufi dan Allah ya ce wa hum fil ghurfati aminun suna cikin dakuna kamar inda Allah ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo ranar tashin alkiyama ya zai zo ba mu sani ba a aqida ta ahli sunna Allah zai zo amma ya zai zo wallahi ba mu sani ba ba za a ce a'a amru rabbika ake nufi ba domin wani lokaci Allah zai ce amru rabbika al'amru ubangiji zai zo wani lokaci zai ce zai zo da kansa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik kaga nan bai ce ayoyi ba sai ce a'a ubangijinka zai zo ko ko ayoyin ubangijinka dan a nuna maka zowar Allah shi ya san yadda zai zo sai mu barta daga cikin ayoyin da mun fahimci ma'anarsa amma kuma ban fahimci yadda Allah zai zo ba don ba mu san yadda Allah zai zo ba amma dai ya faɗa za mu yi imani da cewa zai zo waja a rabbuka wal malaku ubangijinka ya zo ma'ana zai zo kina alkiyama wal malaku bai ce wal mala'ikatu ba alhali kunan mala'iku shi ke nufi an gane ko dan gashi ya kawo hal yanzuruna illa an ta'tiya illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika tare da mala'iku a wata aya ce awi tiflil ladina ko ko yara kaga nan awi tifli idan zamu fassara sai mu ce yaro amma da yake al tana nufin jinsi awil atfalil ladina ake nufi an gane ko humul aduwu fahdharhum hum munafiqai al aduwu makiyini a'a abinda ake nufi humul a'da'u domin ya ce fahdharhum bai ce fahdharhu ba to wannan yana nuna maka al a cikin larabci wani lokaci tana iya zakkuwa da ma'ana wato ta jinsi sannan kuma ko da a'a wani lokaci suna zai iya zuwa na kira amma ana nufin da yawa innal muttaqina fi jannatin wa nahar masu imani masu tsoron Allah suna cikin aljanna daban-daban wa nahar da kuma kogi a'a anhar ake nufi domin ayoyi sun yi bayanin fiha anharun min ma'in ghairi asin da sauransu waja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu Allah mu zaman tushuwa gabanin ne sace imaman alhali ko a immatan ake nufi ina fata an fahimce ni mustakbirina bihi samiran tahjuruna kaga nan samiran kuna mai fi masu fira amma sai ce samiran alhali samiri na yake nufi yukhrijukum tiflan Allah zai fitar da ku yaro amma nufin zai fitar da ku atfalan la nufarriqu baina ahadin ba mu bambantawa tsakanin ahadin daya minhum kaga daga cikin su kidan nan masu yawa ake nufi shi kalma ta ahadin wa hasuna ulaika rafiqa ya yi kyawu waɗancan su zamanto abokanai kaga rufaqa a ya kamata ya ce sai ce rafiqa wa in kuntum junuban in kun kasance masu junaba to junuban mutum guda amma junubi na ake nufi masu janaba an gane ko wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'iku sun zamanto zahir kaga zahir mutum guda ko kuma abu guda amma ana nuhin muzahiru na masu taimako ina fata an fahimce ni kamar yadda ɗaya daga cikin malaman lugha da ake kira shi bawaihi yace fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan mata suka baku kaga na ana zancen mata masu yawa tibna ba a ce tabat ba sai an kace nafsan ana nufin anfusan masu rayuwa kenan dan haka dai rayuka da dama wannan yana nuna cewa ana iya kawo abu matsayin na kira amma jam'i ake nufi sannan zamu bada misali akan mudaf wanda yake ana nufin abu guda amma masu yawa ake nufi idan aka yi idafa shi a cikin fadar kissa ta annabi lut a cikin suratul hijr aya ta 68 sai yace inna haula'i dhaifi waɗannan dhaifi ba ƙona ne idan zamu fassara shi amma yana nufin waɗannan baƙi na ne don Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan bai ce rasuluna lutan ba falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke saba ma umurnin manzo kaga an amrihi amma awamirihi yake nufi al'amuransa sannan daga ciki kuma eh, Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku ce kun lissafa ni'imar Allah kaga bai ce an'umallahi ba sai ce ni'matallahi ni'imar Allah alhali ku ni'imomin Allah ake nufi sai ce la tuhsuha ba za ku lissafa su ba alhali ku ni'imomin Allah ake nufi domin daya da na ce daya ai na ƙara lissafi to dan haka dai wannan bayani ne da malam ya kawo dan mu gane da yace thumma stawa ila sama jam'i na sama ake nufi fasawahunna sai ya daidaitar da su wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan ba a ce fasawaha ba. To, wannan ishkali ne da malam ya kawo. Akwai magana mai muhimmanci da ya kamata in kawo nan wannan wuri guda biyu kafin mu shiga mas'ala ta gaba. Mas'ala ta gaba shine cewa ƙasai su ma guda bakwai ne amma a cikin alkur'ani wuri guda ne aka kawo ƙasai guda bakwai ne ƙarshen suratul talaq Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna Allah shi ya halicci wato sab'a samawat samai guda bakwai wa min al-ardi daga ƙasa mithlahunna tamkarsu tamkarsu ta fuskar adadi su ma ƙasa guda bakwai ne na fata an fahimce ni wanda ilimi ma na zamani a yanzu ya tabbatar da wannan kuma ba mu bukatar dole sai ilimi ya tabbatar tunda Allah ya faɗa magana ta riga ta kare shi ilimi na bincike in ya kawo zai ƙara ma wato masu imani tabbata akan imanin su kuma ya zamanto hanya ce ta tabbatar da haka a fagen da'awa kuma ya kira kafirai ya zamanto hujja akan su idan ba su yi imani ba kuma hujja gare su idan sun yi imani mu ma hujja ya zamanto hujja gare mu a duniya kuma muna fata ya zamanto hujja a gare mu a lahira ba hujja akan mu ba mas'ala ta gaba a cikin karkashin wannan shine cewa akwai wani iskali wanda ban sani ba zuwa gaba kilin malamai za su kawo shi wajen adadin kwanakin halittar sammai da kasai karkashin wannan aya tunda mas'alar ta bijiro ina son in kawo ta saboda amfani na ɗalibai a cikin alkur'ani zaka ga Allah ya ce ya halitti sammai da kasai cikin kwana shidda inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifa a cikin suratul a'raf kaga fi sittati ayyamin fi sittati ayyamin cikin kwanaki guda shidda to kwanakin nan guda shidda a wannan lokaci babu rana babu wata shin kwanaki guda shidda irin namu mu yadda muke aunawa awa 24 ko kwanaki 24 irin na wajen Allah tun da wajen Allah duk yini a wajen mu shekara dubu wato shekara dubu a wajen mu sune yini a wajen Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun yini a wajen Allah shekara dubu ne a wajen mu sittati ayyamin ki ne zaman to shekara dubu shida ko ko sittati ayyamin kwanaki ne waɗanda su ne Allah ya kaddara bai bar mu da sanin su ba tunda kaddarawa ne a wannan lokaci babu rana da wata almuhimmu dai cikin kwanaki guda shida me yasa Allah ya halicci kwanaki guda cikin kwanaki guda shidda alhali ko yana iya halittar su da kun fa yakunu malamai suka ce hikimar dan a koya ma dan adam tsara al'amurra ga Allah da yake da ikon halitta komai cikin kun fa yakunu amma sai da ya kwanaki guda shidda ba wai dan saboda zai gajiya ba halittar dan adam ta dauki wata tara ba dan saboda halittar dan adam ba ta fi ta samai wahala la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin na aksarar nasi la ya'lamun halittar sammai da ƙasai ta fi girma daga halittar ɗan adam kenan kuma za ta fi bada wahala a hankalci daga halittar ɗan adam amma kuma sai ɗan adam ya kwanaki kuma kusan guda wata tara ana halittarsa sammai da ƙasai cikin kwanaki shida in mun ce kwanaki shida irin namu ne ina fata an fahimce ni kenan ganin dama ce ta Allah ga ɗan adam ya fi dabba daraja da kima amma sai yayi ya yi shekara guda bai iya tashi ba ko wata tara sai ya dan fara girma sannan yake iya tashi amma dabba yau aka haife ta yau tana iya tashi yau tana iya shan nono ba sai an nuna mata inda yake ba alhali shi ko dan adam sai an dora shi saman nonon ba zai iya makan shi waɗansu abubuwa ba hikima ce ta Allah to amma inda matsalar take babba shine an ce cikin kwanaki guda shida amma idan muka duba cikin suratul fussilat sai kaga kamar kwanaki ne guda takwas ya za mu fahimci wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn shin ku yanzu za ku kafirce ma wanda ya halicci ƙasa fi yawmayn a cikin kwanaki guda biyu nan mun samu kwana biyu fi yawmayn a cikin kwanaki guda biyu wa taj'aluna lahu andada kuna sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wancan shine ubangijin talikai zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah ya sanya ma ƙasa rawasiya duwatsu min fauqiha a samanta kenan sashi yana sama sashi yana ƙasa wa baraka fiha Allah ya albarka a cikinta wa qaddara fiha aqwataha Allah ya kaddara mata abincin da za a ci a cikinta fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu kenan yanzu can mun samu biyu fi yaumaini nan ko fi arba'ati ayyamin kwanaki hudu sun zan shida to bayan ya ce fi arba'ati ayyamin sawa'an lissa'irin daidai ne ga masu tambaya sun mastawa ila sama sannan ya nufaci halittar sama wahiyar dukhanun sannan tana matsayin wato dukhan wato abin nan hayaki faƙala la hawalil ardi itiya an aukarha Allah ce ku zo ko cikin so ko cikin ki tilas ko kun so qala ta atina ta'iin suka ce mu Allah mun zo a cikin da'a faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini sai Allah ya kare halittar su fi yawmaini a cikin kwanaki guda biyu to kaga can an faɗi biyu aka ƙara hudu kuma aka ƙara biyu sun zan takwas alhali ko Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shidda to kaga wannan iskalin idan da za a zo ma da shi farko ko da kai musulmi ne ba za ka iya karanta alkur'ani ba to amma kai kuma wace amsa za ka ba wanda bai yi imani ba ko ko ɗalibin da ya zo ma shi ko da iskalin kun ga wannan matsala ce mai girma shi yasa kuke ganin muna karatun irin waɗannan matsaloli ne don saboda ganar da musulmai su farga domin ana ƙoƙarin gano kuskure a cikin alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ta inganta idan bata inganta ba dama ba sai mu ce ba maganar manzo bace amma in ta inganta dole za mu yi kokari mu gane ta fuskar abin da ake nufi malamai suke cewa da aka ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn za ku kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a cikin kwanaki biyu na an samu kwana biyu da ya ce wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin cikin kwanaki uku kenan cikin kwanaki hudu ma'ana in an fara da kwanaki biyu sai a ƙara kwanaki biyu kenan biyu an ƙara biyu sun zan hudu shine abin da ake nufi ma'ana da anka ce fi arba'ati ayyamin fi tamami arba'ati ayyamin cikin cikon kwanaki hudu ne Allah ya ƙare wannan an halicci ƙasa cikin kwana biyu aka ci gaba da aiki an ka ƙaddara aka ƙaddara abin da za a yi a cikinta cikin kwana biyu kinan sai zamanto kwana hudu ba wai ana nufin a'a biyu bane aka ƙara hudu suka zan shidda sannan fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmaini sannan ya halicci sammai guda bakwai cikin kwana biyu kenan biyu aka ci gaba da aiki har zuwa kwanaki hudu sannan kuma aka ƙara kwana biyu wannan shine abin da alkur'ani yake son ya ce ko da an samu wani mutum wanda yake son ya kawo kuskure a cikin alkur'ani da haka wannan ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni Allah ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon wato nisan tatta aya ta gaba wadda za mu ci gaba da bayani a cikinta aya ce ta 35 har yanzu da cikin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ƙaunuhu ta'ala ya Adamu uskun an ta zaujukal janna, ya Adamu ya kai Adamu uskun ka zauna an ta kai wa zaujuka da matarka, larabci mafi fasaha ba a cewa zaujatuka, shi ne larabci mafi fasaha don alƙur'ani bai taɓa cewa zaujatuka ba, sai dai zauju, sai dai malamai suka ce a cikin lura akwai zauja don a bambanta, kuma zauju wajen fiƙihu wajen rabon gado dole a ce zauju da zauja don a bambanta ko kuma lalurori na rayuwa don a bambanta tsakanin namiji da mace ko wajen shari'a ko ko wajen neman wani wanda ya aikata wata aika aika ko abin da ya kama da haka to ya adamu sukun anta wa zaujukal aljanna ya kai adamu ka zauna da matarka aljanna aljanna an gane ko to sai malam yace yutaham yutawahhamu mu'aradatu ma qawlihi haythu shi'tuma amma wannan zai yi karu da abin da an ka ce haifu shi ituma ina fata an fahimci ni ta duk yadda kuka ga dama alhali ko an ce uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haifu shi ituma yace wal jawabu fadar amsa anna qawluhu uskun amrun bisukna la bisukuni an gane ko da an ka ce uskun ana nufin ka zamna cikin aljanna ba wai ana nufin ka tsaya cak ba an gane ko la bisukuni alladhi huwa diddul haraka ba irin wanda ake nuna fa diddul haraka kada ka motsa domin sakana yana nufin wato ya zamna a wuri ko kuma sakana ya tsaya cak to nan sakana din wanda ake nufi shine zaunawa a cikin gidan aljanna ba ana nufin ka tsaya ba an gane ko fal amru bi ittikhadil jannati maskanan dan an ce aljanna annabi adam ya zirke ta mazauni la yunafi taharruku fiha ba shi ke nuna annabi adam ba zai motsa ba wa akluhuma min haythu sha'a an gane ko koko su ci da shi da matarsa min haisu sha'a daga abin da suka so kenan dan haka dan an ce wa kula min ha ragadan haisu shi ituma ba ana nufin uskun ba ka tsaya cak wa kula ka ci to kenan ko an ce ya ciki yana bukata sai ya tafi domin in tayyar sai ya tafi wajen ta ya ci to kaga dan ka fahimci a larabci kalima tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban wanne ne ake nufi daga cikin su ina fata an fahimce ni to don haka wannan yana daga cikin abinda ya kamata mutane su fahimta to nan da an ka ce uskun anta zaujukal janna an nuna an fitar da annabi adamu daga cikin aljanna wannan ita ma mas'ala banga malam ya kawo ta ba shi ma wannan malam bai kawo ta ba kuma sai aka fitar da annabi adamu daga cikin aljanna to ita ko aljanna an ce wahum fiha khaliduna gashi ko ita aljanna an fitar da annabi adamu fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa ina fata an fahimce ni ba a ce fatashqa ya ba suka ce saboda wahalar mace bata kai ta namiji ba to min shine zai je yayi jagorancin aiki da wadansu abubuwa okay to anan yanzu inda iskalin yake fitar da annabi Adamu daga aljanna kuma an ce in an shiga ba a fita sai malamai mu'tazila da waɗansu suka tafsi cewa a'a ai abinda ake nufi aljanna ce a cikin bisa doron ƙasa ba waccan aljanna ba ce to amma zance mafi inganci a aqida ta ahli sunna shine aljannar da annabi Adamu ya zama a cikin ta ita ce waccan din domin za a mayar da mu a cikin aljannar da ya zauna cewa ba a sabo a cikin ta a'a wani sabo ne Allah ya kaddara annabi Adamu zai yi ya fita shikenan aka ƙari daga wannan ina fata an fahimce ni kamar yadda anka ce an tsare sama daga kowane shaidani kafin shi shaidan ya aikata banna a can cikin sararin samaniya Allah ya koro shi shine abin da ake nufi ina fata an fahimce ni bai hana sabo na shaidan ya gabata yayi girman kai ya kin sujada ga annabi Adamu yayi waswasi a cikin aljanna a'a ta yayi waswasin Allah ya faɗi yayi waswasin ba dole bane sai ka san yadda yayi Allah ya bashi iko sai zaman to ka'ida ce istithna'iyya an togace abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi iko ko ko yayi musu waswasi ta hanyar su suna waje su suna cikin aljanna shi yana waje ta hanyar window ko ta abin nan yi musu waswasi ya gaya musu wannan magana to don haka ana buƙatar musulmi su fahimci wannan don haka aƙida ta ahli sunna aljanna Allah ya halicce ta don ya ce uiddat وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كو سارعوا أو تقراء إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أن يتتلن تجمع سورة الله أعدت في الماضين إتماوت الله سبحانه وتعالى أعدت للكافرين أن يتتلن تجمع كافرين كديبة تكن واتو تفسيرنا الإمام القرطبي أكركشن وأننا آيوين يا كاو وأن مسألولين دليلان دمالمي سكا باير وأن سكي نون تشيوا annabi Adamu ya zauna ne a cikin wato wannan aljannat wanda ya kawo ayoyi da kuma hadisai da maganganu na malamai ya fayyace bayani na dan kawo wannan mas'ala saboda iskalin da yake ciki da kuma wato tattaunawa a ilmance tana buƙatar musulmi su ƙoƙarta wajen gano nasoshi da irin yadda ake haɗa su da bayanin su don saboda kada a rinka wato hauro muna ta windo ana ƙoƙarin samu da shakka a cikin wato addininmu. mu ‘yan uwa musulmi idan muka je gaba akwai wata mas'ala mai muhimmanci wadda shi ne mai littafi bai kawo ta masu littattafai su kawo ta ba inda Allah ce kulna bitu min ha jami'a kulna muka ce ihbitu ku sabka to kaga nan ihbitu yana nufin jam'i alhali kuma cikin taha sai Allah ce qala bitu min ha jami'a ku sabka biyu to ihbitu kin nan ihbita annabi Adamu da Hawwa'u ku sauka. To, ihbitu nan kuma ya koma jam'i, ya aka yi haka. To, sai waɗansu malamai suka ce nan wani lokaci jam'i yana farawa ne daga mutum biyu, musamman a Imam Malik ya tafi cewa jam'i daga biyu yake farawa. Ina fata an fahimci ni, amma ba jam'i na sallah ba. Jam'i na sallah yana fara daga mutum biyu, amma a larabci jam'i yana farawa ne daga mutum uku. Amma sai wasu suka ce a'a daga mutum biyu ma yana farawa daga abu biyu, domin ya ce wa atrafan nahari, kaga atrafan nahari sassa, alhali ya ce wa aqimi salata tarafayin nahari sashi guda biyu dama yini ko sashi guda biyu gare shi farko da ƙarshe sannan in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma in kun matan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu in tatuba in kun tuba ila Allah zuwa ga Allah faqad sagat qulubukuma zukatanku sun karkata bai ce qalbakuma ba duk da yake su malamai sun ce a'a wajen idafa ne saboda yafi dadi ba a ce qalbakuma ba sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa Dawud wa Sulaiman إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين da Dawud da Suleiman lokacin da suka yi hukunci sai Allah ce wa kunna li hukmihim mun kasance ga hukuncin su bai ce wa hunna li hukmihim ba hukuncin su guda biyu duk da yake wasu malamai nan sun ce a abin da ake nufi hukmihim saboda akwai waɗanda za su yi ma hukunci wallahu ta'ala a'lam almuhimmu dai ihbitu waɗansu sun ce mutum biyu ake nufi annabi Adamu da Hawwa waɗansu suka ce ihbitu da annabi Adamu da Hawwa da shaytan an gane ko qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha ita ko aljanna tana can sama an ce shi din shi ma ya sabko wanda suka ce ihbitu ku sabko zuwa ga ƙasa a'a da annabi adamu da zurriyarsa ake nufi domin zurriyarsa kamar an halicce ta ne don Allah ya san zurriyarsa suna cikin cikin sa da ita da hawa'u kenan su sabko da su da zurriyarsu kenan sai ka gane babu wani iskali na cewa ihbitu kin nan me ake nufi ina fatan an fahimce ni to wannan shi dai ne abinda za mu iya cewa akan wannan mas'ala da yake malamai ba su kawo ta ba a cikin waɗannan littattafan sai nake ganin ya kamata a ce an kawo ta saboda mi saboda irin waɗannan mas'aloli zaka iske ɗalibin ilimi wani lokaci bai hankalce su ba za a iya zuwa a bijiro mishi da su to ya kasa sanin inda zai iya fuskantar irin waɗannan matsalolin ina fata an fahimce ni to sai mas'ala ta ƙarshe akan wannan aya ya adamu sukun anta wa zaujuka kalima ta zauju ba za mu iya kawo ta ba saboda lokaci ya matso sai darasinmu na gaba darasi wato na bakwai insha Allah ta'ala za mu bijiro da ita sai mu ci gaba da karatunmu nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhana rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته